إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعزني الله وإياكم من النار فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وقولوا للناس حسنا هذه الآية يا عباد الله تأمرنا بالقول الحسن اتجاه بني آدم بغض النظر عن مقامه أو منصبه وحتى على من أساء إليك قل له قول الحسن وحتى عند الغضب هاول ألا تقول قولا قبيحا لأن ليس الشديد بسرعة وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب عباد الله هناك من يظن أن عرض زوجته وأولاده كلأ مباها كلأ مباها له يرتع فيه حيث شاء ظنا أنه لا يأثم بسببهم أو لا يستحق العقاب إذا أساء إليهم سبحان الله ما هذا الفقه العجيب يا عبد الله عباد الله وهنا أيضا من الناس من لا يسمع منه أهل بيته أي كلمة طيبة حتى لو لقيهم بعد سفر فلا يرحب لا بزوجته ولا ببناته ولا بأبنائه ولا يخاطبهم ولا يخاطبهم بألفاظ طيبة حتى لو طال زمن الفراق بينهم وكذلك يحدث هذا من بعد الزوجات وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهل رواه أبو داود وغيره بسند صحيح عباد الله فلنا فيه أسوة حسنة قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة عليها السلام مرحبا بابنتي وقالت ابنة أمه أم هاني جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال من فقلت أم هاني بنت عبد المطلب فقال مرحبا بأم هاني رواه البخاري عباد الله فالكلمة الطيبة هي الأخلاق وهي سبب لقرب للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة قالها ثلاث مرات ثلاث مرات يقولها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بلى يا رسول الله قال أحسنكم أخلاقا رواه أحمد وغيره بسند صحيح وقد قيل لرجل كيف صرت قومك قال بالكلمة الطيبة عباد الله ثمة وصية للقمان الحكيم يوصى ابنه يقول يا بني إن في الكلام شيء أشد من الحجر wa amarru min as-sabr wa aharru min al-jamr wa inna fil qulubi mazari' fazra fi kulli qalbin tara kalimatan tayyiba fa in lam tanbut kullaha nabata ba'daha وهذا ما نشاهد اليوم عندما تقابل الآخرين ويمر بك موقفا يستدعي الغضب وتتملك أعصابك وتهدأ وتثبت ومن ثم, ومن ثم تتصرف تصرفا حليما آكلا راشدا وهذا يبقى في نفوس الآخرين فعلى الأقل إن لم يعتبروه معروفا يوجب ردي فإنه سيكون في أنفسهم ذكر حسن وجهة النظر اتجاه هذا الرجل وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu sani cewa wallahi sai mun mutu kamar yadda muke kwana muke tashi haka za mutuwa haka za mu mutuwa kuma ba za mu dawo ba sannan mu sani cewa wallahi sai Allah ya tada mu bayan ya samu kabari kamar yadda in mun yi kwana muke tashi sannan wallahi mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki sai ya mu hisabi kamar yadda muke aikata ayyuka a ban ƙasa sannan mu sani wallahi Allah maɗaukakin sarki sai ya kyautata mu wanda ya kyautata aikin shi sannan kuma mu sani cewa wallahi Allah maɗaukakin sarki sai ya munana mu wanda ya munana aikin shi koma dai ya zamanto cewa aljanna ce har abada a can wajen ko kuma dai ya zamanto cewa wuta ce har abada amma hakika duka wannan abubuwan sai sun tabbata a ranar alkiyama ya ku uwa musulmi har yanzu hudu ban mu ba ta gushe ba kan bayani akan idan ka tashi gayin magana ka gayi magana mai kyau abinda ya sa rayuwanmu gabaɗai kusan kashi ɗari ba ɗaya magana ce don haka yana da kyawu idan ka tashi magana ka san komi za ka gayi shi yasa a cikin alkur'ani mai girma Allah maɗaukaki mai girma yake cewa wa ƙululin nasi husna idan za ku gaya mutane magana ku gaya mutane magana mai kyau haka Allah maɗaukakin sarki ya ce sannan kuma idan Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙulu umarni ne yake ba da ba zaɓi ba ne shi yasa idan ka san in ka tashi magana ba magana mai kyau ba za ka yi ka bar mutane sai ɗuminsu wannan shine abin da ya zama adalci kuma wannan abu shine ya zama kusa da tsoron Allah mu sani cewa ya koyan uwa musulmi wannan aya tana umartar mu da in mun tashi yi ma mutane magana mu masu magana ba tare da duba matsayin mutum ba ba tare da duba makamin mutum ba ba tare da duba miki da kwai a hannun wannan mutumin ana so ne duk wanda ka tashi yi ma magana inda yana amsa sunan ɗan adam ko da ba musulmi ba ne to ya zamanto magana mai kyawu ce za ta hitowa daga bakinka idan a wa'azi Allah maɗaukakin sarki ya ce aje da hikima idan ahlul kitabi Allah ya ce ka a yi mujadala da su sai mujadala wadda take mai kyawu to ina kuma ga rayuwa ta yau da gobe wadda muke yi hatta a lokacin hushi kada ka yarda ka ga yi magana mara kyawu saboda shi mutum mai ƙarhi ba wai mutum ne ba wanda in ya yi hushi yake kasa mallakar kan shi ya gai duk abin da yake so wannan ba shi ne mai ƙarhi ba hasali wannan idan aka ce a nemo mara ƙarhi wannan shi ne mara ƙarhi hasali idan aka ce a nemo wawa wannan shi ne wawa shi yasa so da dama manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi zaka ji yana ce masa habban shi kada ku yi fushi kada ku yi fushi kada ku yi fushi to don haka ya koyan uwa musulmi a lokacin hushi ma ba a so ka gaya ma mutum magana mara kyawu ana son ka gaya mai magana mara ana son ka gaya mai magana mai daɗi ne ka gaya mai magana mai kyawu shi yasa a hadisin manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace mutum mai ƙarhi ba shine wanda in an maya abu mara kyawu ba yayi hushi don yana da ikon maidawa sai ya maida aka ce a'a mutum mai ƙarfi shine wanda za a yi ma abu garan nashi ya ɓace kuma ga ƙarhin ya maida amma sai ya shahi kuma sai ya yi dariya kenan da haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa ko a cikin hushi ba a so ka gaya magana mara kyawu ba bali kana lahiyar kalau ya koyan uwa musulmi a rayuwar da muke yi yau da gobe akwai wanda idan yana da iyali yana jin cewa mutuncin iyalin shi da mutuncin 'ya'yan shi ba komi ba ne ya ɗauki ya kamar wata ciyawa ce wadda zai takawa lokacin da yake so wadda zai unhwani da ita lokacin da yake so shi a tunanin shi a cikin matashi ko a cikin 'ya'yan shi ba zai iya zunubi ba shi a tunanin shi a cikin iyalin shi Allah maɗaukakin sarki ba zai iya mai hukunci ba don ya munana masu magana mara kyawu ko kuma don ya musu abu mara kyawu za ka samu cewa akwai wanda iyalan shi ko da sun taɓa jin magana mai kyawu daga bakin shi to ba ta wuce a kilga akwai wanda ko da balaguro iyalan nashi suka yi suka dawo idan suka dawo abinda za su fara shi gaba kiya ba abu wane mai daɗi akwai wanda ko balaguro yana dawowa a gidan za a cewa to wanga ɗan jaraban ya dawo akwai wadda idan ta dawo ko da matashi ce zai cewa hitinan ta dawo kaga balaguro ta yi ta je ta dawo amma abinda ta fara yi magana mara kyawu akwai wanda ko da ɗiyan shi ne suka je suka dawo daga balaguro idan suka dawo abinda za su fara shi ga bakin shi shine magana mara kyawu shi a tunanin shi tunda a kalkashinsa suke to Allah maɗaukakin sarki ba zai tambaye shi ba alhalin kuma shi kuma Allah maɗaukakin sarki zai tambaye shi akan wannan mummunan maganar da yake gaya musu shi yasa akwai mai ganin cewa idan ya yi babu mai kama shi idan ma ya munana to ai matar shi ce sannan kuma idan ya munana ɗayan shi ne idan ka yi haka ba ka yi koyi da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba wanda yake cewa mafificin wanda ya yi alkhairi a cikinku shi ne wanda yake yin alkhairi ga iyalan shi shi wa alkhairi ga iyalai ba shi ne ba kaso abinci kaso kayan daɗi kaso duk wani abu da za ka so ba shi kaɗai ba ne saboda mu muna ɗoka idan ka kawo abinci ka kawo sutura ka kawo komi to babu wani incin a ce ga yanda za ka tahiya da tsarinka alhalin magana mai daɗi alƙur'ani ya ce ya yi a yi kyauta a yi gori gwanda a gaya maka mai magana mai daɗi sannan su wannan iyalan naka Allah maɗaukakin sarki cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf cewa a mu'amalance su da mu'amala daddada kenan ka gani mu galibi a al'adarmu idan aure ya kwana biyu ko mata ta kwana biyu ba za ta taɓa jin magana mai daɗi ba sai in an ci sa'a tana yawa ko sai sallah zuwa sallah kuma wannan ba daidai ba ne shi yasa don haka ya koyan uwa musulmi duk lokacin da ɗiyanku maza ko mata suka yi balaguro suka dawo ko da suna da wani hali wanda za ka gaya musu bakan magana ka yi haƙuri ka taushe a wannan lokacin ba wannan lokacin ne ba su ji magana mai daɗi daga bakinka shi ne ka yi koyi da manza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kada ya zamanto koyin kada manza Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi sai wajen sallah ko wajen azumi kaɗai ana so ka yi koyi da halayen manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi wanda da ya zo ma cewa ya zo ne don ya cika sauran cikakkun halaye masu kyawu da ya zo kenan don haka ya koyan uwa musulmi a tattare da manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi akwai ɗabi'u masu kyawu wanda ya kamata mu ɗabi'antar da su shi yasa ummu na Aisha take cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce maɗiyar shi Fatima lokacin da ta zo ta yi sallama ga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce mata maraba da ɗiyata zai wahala a ce kana cikin gida ɗiyarka wadda kama aure ta su ka ce maraba da ɗiyata akwai wanda da wuya ya iya ce ma ɗan shi ya kaɗana ya gaiwa ga kalmar mai daɗi da wuya zai iya gayin wannan kalmai shi yasa za ka gani su kakanninmu sun saba idan mutum ya zo baƙo hada waƙa suke gama maraba da wane maraba da wane ana jin daɗi ana dariya amma yanzu akwai wanda kana tun karo gidan shi ko tare da wani yake wanda ba jininka ba zai cewa ga hitinan nan ya zo barka gani in ya zo sai ya roƙe ni kaga zo waye amma baka tarbiyya da magana mai kyawu ba to ga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi diyar shi ta zo yayi maraba yayi oyo ya ce maraban ki da zuwa diyata kinan kai ma yana da kyawu in iyalanka balaguro ne suka yi suka dawo ba lahi bane ka tashi ka tarbe su koda da gudu ne yanda kaga tura suna yi su suka ɗauki al'ada wannan al'ada ba tasu bace al'ada mu ce mu musulmai amma akwai wanda gani yake dan uwan shi ma ya dawo daga balaguro ya baya hannu su gama jiki duk wani abin kauyanci ne alhalin kuma wannan dabi'u ne na musulmi manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance in ya doke yaro yana gama jiki da shi kuma yana mishi wasa sannan ya dan uwan manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi Abdul Muttalib ummu Hani ta zo a ranar fatuhu makka da ta zo a wajen manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ta yi sallama sai manzan Allah ya ce wane ne sai ta ce ni ce ɗiyar ɗan uwanka wato ummu hani ɗiya abdul mutallib sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce marhaban bi ummu hani maraba da ummu hani wato ɗaya ɗan uwan shi kenan manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kasance yana tarban sa ne da mi da magana mai daɗi ba da magana marar daɗi ba kenan dan haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa iyalanka ba su dace ba ka dinga gaya masa magana mara kyawu abinda ake so tsakaninka da su ka gaya masa magana mai kyau ya koyan uwa musulmi mu sani magana mai kyau hali ne mai kyau shi yasa duk wanda bai iya magana ba ba zai samu masoya ba a duniya ko da ya cika wasu sharɗa sannan kuma su halaye masu kyawu sababi ne na kusantar manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a ranar alkiyama manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace shin ban labarta muku wani labari wanda yake soyuwa waje na sannan kuma zai kusanto da bawa a kusana a ranar tashin alkiyama wato za ka samun mazamni kusa da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a ranar alkiyama sai da manzan Allah ya gayi wagga magana su uku sai suka ce manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi muna su sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce su ba kowa ba ne zai samun wannan kusancin da ni mazamni kusa da ni a ranar tashin alkiyama ba ce sai wanda ya yi ku hali mai kyawu ba to magana mai kyau ma hali ne mai kyawu kaga yana cikin abin da kake iya samun kusanci ga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a ranar alkiyama shine mi yin magana mai kyawu shi yasa an tambaye wani shugaba aka ce mishi da ya kai ka saita ga al'ummar taka ake ganin ta al'umma lahiya lau al'umma mara matsala ya ce na seta al'ummata ne da magana mai daɗi a cikin kalma biya ba da amsa abinda ya seta al'umma shi da ita ya ce ya seta al'umma shi ce da magana mai daɗi amma yanzu ana wani zamani wanda duk duniya da inda shugaba yake yana jin da ƙarhin mulki sai a ce abu kuna so ko ba a so sai an gudanar da shi kaga ba magana ce ba mai daɗi amma shi wanga shugaban da aka tambaye cewa ya da magana mai daɗi ce yasa al'ummar shi in ya ga ya magana ba sa mai garram shi yasa akwai wani mai hikima da ake ce ma luqmanul hakim ya maɗan shi wasiya sai yake cewa ya kai ɗan ɗana mutanen da haka suka kasance suna yi yace ya kai ɗan ɗana lalle ka sani a cikin magana wagga wadda kake yi akwai wani abu wanda yake da tsanani wanda ya dutse tsanani a cikin magana sannan ya ce a cikin magana akwai wani abu wanda ya yi haƙuri ɗaci saboda haƙuri yana da haɗiya yana da ɗaci wajen haɗiya shi yasa duk inda Allah ya magana masu haƙuri sai ya ce aljanna zai ba su ba tare da ya musu lissahi ba don saboda haƙuri yana da ɗacin haɗiya sai baban shi yake ce mai a cikin magana akwai wani abu wanda idan ka gaya ma wani shi to ya yi haƙuri haɗiya wajen ɗaci sannan ya ci gaba da ce mashi lalle a cikin magana akwai wani abu mai ƙuna akwai wani abu mai wuta wanda ya yi garwashi wanda ya haigarwa shi zahi sannan yake cewa kaga a cikin zukata na mutane ya ce akwai hwadamu akwai killoli ya ce duk zuciyar da ka gani ko kuma duk zuciyar da ka gamu da ita ya ce to ka yi ƙoƙari ka shibka itace a cikin wannan zuciya ya ce idan wannan itacen duka ba su kama ba to wasu daga cikinsu za su kama me yake son ya gaya maɗan shi cewa duk ɗan adam inda ka gamu da shi to ka gaya mai magana magana mai daɗi idan wannan magana mai daɗi ba ta mai tasiri gaba ɗaya ba to wasu cikin maganganu masu daɗi da kake mai za su mai tasiri shi yasa za ka gani a rayuwar da muke yi yau in ka gamu da mutum wanda aka shiga haƙƙin aka ci mai mutunci ya hushi kuma yana iya ramawa sai bai rama ba wannan mutumin ya zamanto ya yi haƙuri ya zamanto hankalin shi ya mushi unhwani za ka gani duk wanda ke wajen sai ya yi mamakin yadda aka yi mai wannan abin kuma ya yi haƙuri shi yasa za ka ganin wannan mutumin haƙurin da ya yi wallahi a cikin zukatan mutanen da suka zo suka ga abin da ya faru dole za su jin cewa a cikin zukatansu in ba su ɗauki wannan mutunan ba mutunan kirki ne to wannan abin da ya ba za su taɓa mantawa su nawa za ka ji an ce mutum ne yake zamna da mutum wani ya ɗauki hannu ya maru wannan mutunan ya ce ku kyale shi ba komi kuma mutunan ya tayi shi kenan akwai wanda tsaye za a yi a ta zagin shi yana fa iya ramawa ba don bai iya ramawa ba amma kuma sai ya haƙuri sai ya taushi to kana ganin cewa wannan haƙurin da ya yi mutane da dama idan suka ga wannan abin za su sanin cewa wane mutumin kirki ne sannan kuma zai bar masu tasiri a cikin zukatansa sannan kuma wannan mutanen za su kwatanta koyi da shi ya koyan uwa musulmi mu sani cewa ba abin da yake kawo zaman lahiya ba ce magana mai kyawu sannan kuma babu abin da ke kawo akasin haka ba ce magana mara kyawu ba abin da muka waɗa na daidai Allah ya ba mu lade shi kuskure ko tuntuɓe alishi wanda muka yi Allah ya yi mu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon yin aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon ƙaurace mata Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وام حوزة الدين يا رب العالمين وام حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أسل أهوالنا وأسل أهوال حكامنا اللهم أسل شباب المسلمين والمسلمات رب يسر لنا ولا تؤثر علينا رب يسر لنا ولا تؤثر علينا رب يسر لنا ولا تؤثر علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم وعف عنهم وأكرم نزلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله